الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda yake 26 ga wannan wata na zulqa'ida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1441 wanda ya dace da 17 ga watan 6 shekara ta 2020 miladiya domin ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka wanda ke da sunan tathiru li'tiqad an adran al-ilhad na babban malamin nan al-imam as-sanani rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah zamu tashi daidai wannan gaba inda malam ke cewa wa huwa li'tiqad fil qubur wa fil ahya'i mimman yadda'i العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا ولا يعرف السنة ولا الكتاب ولا يهاب البعث ولا الحساب فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره ما لن الله يشك أنشي لغافر يتي sanadiyyin wannan littafin nashi duba ga wasu abubuwa da ya gani suna faruwa a zagayen inda yake inda yake bayyana cewa bayu sun rike wasu mutane kishiyoyi abin bauta koma bayan Allah suna bauta musu koma bayan Allah wanda hakan ya ce ya game gari gaba daya a inda yake da wasu sasanni na jihohin inda yake sai malik ke cewa abin nan da ya faru shine huwa li'tiqadu fil qubur ƙudirin da mutane suke yi a cikin ƙabarrai ko kuma a ma'abutan ƙabarrai wafil ahya da maƙudirin da suke yi game da wasu wanda yake rayayyu ne kenan ƙudirin kashi biyu ne na farko ƙudirin mutane game da matattu wanda ke binne a cikin ƙabarbararsu suna ƙudiri game da su ta hanyar bautarsu da suke yi hanyar yi musu yanka yi musu bakance da roƙonsu koma bayan Allah ko kuma kewaye kabarinsu da nihin yin ɗawafi da kuma irin yadda shirka ta yaɗu wurin bautar wasu wanda suke raye da ba su haƙoƙin Allah mimman yadda'i al'ilma bil mughayyabat daga cikin masu da'awa ilimin sanin abin da yake ɓoye walmukashafat da kuma suna da'awa kashafi bi mana suna hangu wani abu suna tsinkayo wani abu wanda yake ɓoye wannan ko shakka babu dama sifa ce ta 'yan bid'a na farko bautar kabarai bautan matattu mutanen da sun riga sun mutu wasu daga cikinsu da gaske waliyan Allah ne masoyan Allah ne mutanen kirki ne wasu kuma daga cikinsu ana kudirin cewa waliyai ne to amma babu tabbat gaba da cewa lalle waliyai ne wasu kawai kabari ne za a gani a yi kubbare a kan shi a masa alama ana bautarsa kuma bayan Allah tsammanin mutane wannan wani wali ne ko salihin bawa abin ne da kuma masu bautar wasu daga cikin mutane wanda yake rayayyu ne wanda su ma ana ƙudurin cewa waɗannan mutanen suna da wani al'amari na daban wanda gashi suna da awar gaibi sun san abin da ke ɓoye ko kuma suna da awar kashafi da awar gaibi dai kowa ya santa gaibi akwai alghaibin mutlaq akwai alghaibin nisbi shi alghaibul mutlaq babu wanda ya san shi sai Allah sakakken gaibi masanin gaibi Allah ne kadai subhanahu wataala qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah babu wanda ya san abin da ke boye na gaibi sai Allah shi kadai subhanahu wataala sannan akwai alghaibun nisbi gaibi wanda yake dangantaka wanda ni na iya sanin abin da kai baka san shi ba abin da ke faruwa a yanzu a wannan masallaci na Quba abin da muke yi yanzu ba lalle bane wani wanda ke wani gari ya san me ke faruwa ana ko ba haka ba ba zai iya sanin wanda ke zamna nan ba ba zai iya sanin wanda ke karatun ma da wanda suke shurare tare da cewa kaga nan daga cikin mu kowa ya san wanda ke zamna nan kuma ana ganin masu karatu da masu shurare amma shi da ke can bai iya ganowa kaga wanga gaibi ne wanda ya danganta ga wasu sun sani wasu ba su sani ba to wannan kaga wasu sun iya sani wasu ba sa iya sani ba ina fatan mun gane mu da ke nan mun san abin da ke faruwa a nan inda muke amma wasu wanda ke nesa da mu ba san abin da ke faruwa a nan ba ina fatan mun gane yawwa sannan suna da awa kashafi na farko dai gaibi babu wanda ya san shi sai Allah shi kaɗai ne masanin gaibi baya leƙar da kowa cikin gaibubbukansa sai wanda ya yarda da su daga cikin manzannin shi da annabawan shi alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul ina fata mun gani sannan suna da awa kashafi kashafi shine sai su ce an yayi musu wani abu sun ga wani abu wanda kashafi nau'i daban-daban ne akwai kashafi na zuci zuciyarka ta riƙa maka kaza tana saƙa maka kaza tana ƙulla maka kaza sai ka yi firici da shi wanda wannan abin zai iya kasance gaske kuma zai iya kasancewa kuskure sannan akwai kashafi wanda ke tahowa ta ɓangaren shaidan ya zo ya dinga bayyana maka yana fito maka da wasu abubuwan da suke ɓoye sai ka dinga bayyana ma mutane wanda hakan ya fi faruwa cikin bokaye da kuma masu sihiri da ire-irensu na cikin malaman tsubbu ina fata mun gane wanda za su iya baka labarin wani abu wanda gaskiya kai abu ne wanda boyayye ne watakila kai kaɗai ka san shi baka furta ma kowa shi ba kuma ƙarshe sai su ambata maka shi wanda hannan wannan suna da hanyoyi daban-daban da suke bi domin cabko wannan abin ko iya gano shi wanda galibi suna isti'ana ne da shayatin dama da afarit nasu wanda suke mu'amala da su suna biya musu bukatocin su na kafirci da shirka su kuma suna ba su labarin wani abubuwan da suke faruwa tsakankanin mutane shi yasa idan suka ga magana sai kaga gaskiya ce tunda kaga kai baka sanin mu'amala da ke faruwa tsakankaninsu da su da shedanninsu ina fatan mun gane irin masu bada labarin abin da aka sace kaga da dama sukan bada labarin an sace abu yana wuri kaza kuma a tadda abin haka nan ai haka ya sha faruwa ko su ce an sace abu wanda ya sace shi yana wuri kaza a daidai kaza gida kaza kuma idan aka bi sau za iska wannan abin a can ya aka yi suka gane ya aka yi kai baka gane ba dan mi yana gabas aka sace moto yamma a wani gidan da bai taba zuwa bai ba da labarin wannan gidan kaga akwai alama ta tambaya ya aka yi gano wannan tare da cewa bai san gaibi ba ina fata an gane to kaga wannan akwai ta mu'amala ta ƙasa da suke tsakankanin su da shedannu tsakankanin su kuma da duk wani shedan da yake yake aka wakilta mu mutum suna tare da shi tunda kaga kowane ɗaya daga cikin mutane ne da karilikin shi da suke yawo tare da shi yana jin hirar da yake yi da abin da yake faɗa yana shi ina fatan mun gane to wannan qur'ana ana ku da suke tare da ku yau da gobe suna jin shawarawaranka suna jin maganganunka da kai kai da iyalinka suna jin wani bi abin da kake maimaitawa da yake damunka ina fatan mun gane idan kuma moto ne aka sace za su iya cigiya su yawo ce garin ga saboda shedanu suna da ta kudura da taka irin yadda mutum baya da irin ta za su iya zagaye garin ga cikin dan lokaci kaɗan su kekkewa duk su bincika su ba shi labarin ga inda mashin yake ga abin da kaza kaza shi kuma zai ba da labari kaga kenan akwai wata ƴan laɓe da ta ƴan ƙasa tsakankaninsu da shayatin in ba haka ba za su iya ganowa ba ina fatan mun gane wanda irin wanga shi ya fi yawa kuma irin wanga kashafi babu bambanci tsakankanin mutane ina fatan mun gane kashafi na rai ko kashafi na shedan zaka ga an yi tarayya tsakankanin musulmi da wanda yake kafirai har kiristoci ma zaka ga wasu daga cikinsu suna kashafi suna sihiri masu bautar wuta ma irin masu budakin nan da 'yan cana masu bautar saniya zaka ga wasu daga cikinsu suna da kashafi wanda kashafi ne na shedan ko kuma kashafi na zuciya ina fata mun gane wanda hakan ya faru a da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wani mutum da ake ce mishi ibn sayyad ko ibn sa'id wanda ana tsammanin ma ko shine dujal a wancan zamani yana da kashafi shi ma yakan gayi wasu maganganu su tabbata haka ne wasan kuma ya faɗe su su kasance kuskure ina fata mun gane wanda galibi sihiri ne yake kuma boka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ya taba jarraba shi kamar yadda hadisi ya zo a cikin Bukhari kuma wani bangaren shi ya zo a cikin Muslim game da bayanin Ibn Sayyad kinna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je dan ya bincike shi ya jarraba shi ya ga shin cewa da gaske shi kin ne dujal ko ba shi bane ba ya ce mishi na ɓoye maka wani abu menene wannan abu sai ibn sayar ya ce duh adduh bai ida ba bai ce addukhani ba bai ce shi dai adduh ya fara da shi manzala sar sai ce mishi ihsa falan tahlu wa qadrak ba za ka wuce iyakarka ba kenan kana nan a matsayinka na boka ba za ka ketare inda Allah ya aje ka ina fatan mun gane kenan kaga wanga irin su ibnu sayyad da masu kama da su akwai su wanda suke kashafi su ga wani abu wani abin ya kasance gaskiya su ga wani abu wani abin ya kasance ba gaskiya ba kaga ba za a rudu da su ba kenan ina fatan mun gane sannan bayan shi an samu su a cikin wancan lokacin da suke irin wannan abubuwan sai iya baka labarin abin da ke gidanka na abinci ko me ka ci gida musailamatul kazzab ma yana yin haka na wanda ya da'awa cewa annabi ne shi yana yin kashafi sai ce maka a gidanka kaza ka ci kuma ka baro kaza kun tattauna da iyalinka ka ce mata kaza wanda galibi hakan yakan faru ne ta hanyar mi shedannu da suke mu'amala da su ina fatan mun gane sannan akwai kashafi wanda ke zuwa ta fuska Allah madaukakin sarki Allah ya maka kashafi ka iya hango wasu al'amurra wanda galibi yakan faru ne mafi yawa ta hanyar mahalki ko ta karama da Allah ya ga damar karrama bawon shi daga cikin bayan shi da shi wanda irin wanga kashafi wanda ke zuwa ta bangaren ubangiji madaukakin sarki baya faruwa sai ga mutanen da suke jin tsoron Allah mutane da suke da kyakkyawa alaka da ubangiji mutane masu gudun duniya masu bauta tukuru suna neman kusanci a wurin Allah madaukakin sarki irin waɗannan mutanen su ne irin wannan kashafin yakan faru a hannunsu Umar dan Khattab yana daga cikin mutanen da suke da kashafi wata ran a garin madina yana hudu ba bayan kuma ya tura rundina wurin shahaji ya jagorantar musu wani da ake ce mishi sariya shine jagoran yaki umar yana kan mimbari yana hudu ba sai aka yana cewa ya sariya aljabal yana ci mishi ya sariya nufi dutse fake wurin dutse tare da cewa tsakankanin shi da sariya kusan tahiyar wata guda ce baya ganin sariya sariya baya ganin shi amma sai da aka shi umarna cewa ya sariya aljabar nufi dutse ka fake da dutse ga makiyanka nan za su kama ka farmaki kuma sariya ya fake da wannan dutsen ƙarshe ba a ci galaba a kansu kaga wanga kashafi ne da gawa daga Allah madaukakin sarki wanda kuma hakan ya taɓa faruwa akan Imam Shafi'i rahimahullah Imam Shafi'i wataran ɗaliban shi na tattaunawa suna hira tsakankaninsu sai ya dibe su sai ya nuna ɗaya daga cikinsu ya ce kai za ka mutu ne a cikin sarƙa bayan wasu lokaci mai tsawo wannan ɗalibin nashi abu ya akuba ake ce mishi ƙarshe kuma cikin sarƙa ya mutu a lokacin khalifa ta abbasiya kwalafa na abbasiya akwai wani sarki da ya shahara mai da'awar cewa alkur'ani halitta ce da malaman ahlus sunna aqidarsu alkur'ani ba halitta ba ce alkur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah wanda ko sifa daga cikin sifofin Allah ba halitta bane ba ina fata mun gane qur'ani magana Allah ce to tunda ko magana Allah ce ba yadda za a yi ta kasance halitta dan babu wani abin da ke tare da Allah wanda yake halitta ne ina fata mun gane to wannan sarkin shi kawai wurin shi qur'ani halitta ne ya jarrabu malamai sosai ya azabtar da su akan ya nace su yarda da cewa qur'ani halitta ne suka kiya wasu daga cikin su wasu kuma suka bi shi saboda su kubuta daga azabar shi karshe sarakan suna wucewa wasu na zawa suna wucewa suna zawa har aka kawo ga wani sarkin da a wannan lokacin aka kamo wannan ɗalibin na imamu shafi'i yana da ɗalibai masu yawan gaskiya shahara a inda yake kusan yana da malamai sama da dubu ɗalibai sama da dubu ɗari masu jin shi suna ɗaukar ilimi a wurin shi ana kewaye wurin nemo irin malaman da ake su yi wannan fatawa aka kai gare shi aka koka shi akwai wani mai girmama shi daga cikin sarauta wannan lokacin ya kiro shi aka shigo da shi fada yana son shi yana girmama shi ya ce mashi abu yaƙo zan kora kowa sai ni sai kai a fada abinda nake so ka mini ka yarda da cewa lalle ƙur'anin nan halitta ne wannan ni da kai ne kawai ba wanda zai ji musu ni da kai yana girmama shi yana son shi baya son wani abu ya shafe shi na cuta abu yaƙub ya ce mishi waga kalma idan na faɗe ta almajirai na ba za su fahimci ɓoye gaskiya ne ba dai in tsira dukkansu za su ɗauke ta kuma su yi fatawa da ita su yi aiki da ita kuma ka san mutum da ke bayana sun yi mutum dubu ɗari ya za a in farta wannan magana ya ce mashi ba zai taɓa yiwa ƙarshe dai abin ya ƙi ya gagara aka kama shi aka tai da shi bagadada dan can ne kapital ta me yake cewa ta asima ta islamiyya gaba ɗaya can can ne asima na na me yake ce mishi daula ta musulunci gaba daya aka tai da shi can tun daga garin su da aka dauke shi daddarma da shi akai a kasar da kaca aka dora shi kan jaki ana tai da shi ɗaya daga cikin wani wasu wasu malamai yake cewa wanda malama ana ce mishi Ar-Rabi' ibn Sulaiman yace ya ga Abu Yaqub ana daddaure da shi kan me yake ce jaka sarka a hannayen shi sarka a ƙahuwan shi an ɗora shi kan jaka za a tai da shi bagadada ya ce duk da yana cin wannan halin abin da shi yana cewa yana cewa subhanallah yana kan jakin nasi ce tsarki ya tabbata ga Allah yanzu an ce kun halitta ce daga cikin halittun Allah idan ku aka ce kun halitta ce to kenan kamar halittu ne suka halicci halittu kun fahimci magana da yake gai ya ce yara kun magana Allah ce magana Allah ko sifa ce daga cin sifofin shi idan aka ce kun halitta ce daga cikin halittun Allah to Allah ya halicci halittu ne da kun to kenan halittu ne suka yi mi suka halicci halittu ya ce ba zai taɓa yiwa ba haka ya nace haka ya dage aka kai shi kaso can garin bagada da aka rihe shi ya naci akan haka suka hana shi komai daidai da sallar juma'a baya fitawa sai dai duk lokacin juma'a idan ya sai dai ya leko ya shirya ya komi ya zo bakin kofa ta daidai inda yake sai masu tsaro su mai da shi sai ce Allah ka shaida mai kira ya kira kuma ni na karba kira sai dai an hana ni isa ne kullun juma'a haka yake sai ya koma hayyan mutu gidan kasu kahin ya mutu yayi wasiya ya ce ma mutanen shi idan ya mutu kar a sunce shi cikin wannan sarkokin abin ne shi haka saboda yana da jayayya gaban Allah da wanda suka mishi haka Allah ji kan shi gafarta mishi kaga imamu shafi'i me yace sai abu ya aku cikin taron ɗaliban shi ce kai zaka mutu ne a cikin ƙarhi ƙarshe cikin me mutu cikin ƙarhi imamu shafi'i bai san gaibi ba amma wanga shine kashafi daga Allah madaukakin sarki wanda galibi yakan faru ne ta hanyar muhalki za su yi muhalki sai Allah ya nuna musu wani abin da zai kasance nan gaba wai ba wai sun san gaibi ba babu wanda ya san gaibi sai Allah kenan Allah zai iya sanar da su ta hanyar muhalki ya lekar da su wani al'amarin da zai kasance nan gaba ina fatan mun gane wanda Imam Shafi yana da wannan bayan shi Imam Shafi ya shahara da firasa firasa shine ilimin sanin yanayin mutum da kadibin mutum ka ce wanga mutunan bai wuce aikin shi kaza ko dan kaza ne ko dan kaza ne ya shahara da wannan yana iya tsinka mutum sai ce maka wanga mutunan kaza yake sai dawo ko a kasuwa wanga mutunan dan kaza ne kuma kun tare shi kun tambaye shi zai ce maka haka nan ne kaza yake wata ran imamu shafi suka ci shi da wani ɗalibin shi ko abokin shi suna zamne suna tattaunawa da mutum ya taho sai wance ya ce mai imamu shafi kana ga wanga menene sana shi sai ce wanga kaza yake an tambaye shi kuma sai ce eh kaza nan ne yake da wani ya bullo sai ce wanga ma kaza yake sai da wani ya bullo sai ce me ra'ayin ka ga wancan sai ce wancan kaza yake karshe sai wani ya bullo sai ce mai mashafi kana ganin wancan menene aikin shi sai ce tsakanin tela madimki ko kuma aikin katako yace al'amarin shi yana mana ya ya darme mana al'amarin shi kamar ya shige mana amma bai wuce binnan ko ya kasance madimki ne ko ya kasance ma'aikacin katako ne mai aikin katako ne yana zo suka tare suka tambaye shi me sana'arka yace a jiya dai gaskiya tela nake amma yau na canza na koma aikin katako kaga hashakkun da Imam Shafi'i ya kanshi kusan ya tabbata a kanshi wannan shine yake ce mishi firasa kai amfani da wasu dalilai na waje dan ka iya gano wasu ababe da suke boye wanda kuma Allah yakan ba wanda ya so daga cikin bayan shi amma ku sani ma'auni guda ne duk yadda mutum ke gain wasu abubuwa suna faruwa na kashafi da ababen da ke kama da haka ma'aunin shine menene manhajin shi menene turba shi me yake aikatawa idan yana tsaye kan tauhidin Allah kan sunnan manzon Allah mai bauta Allah ne ba dan bid'a bane ba to wannan al'amarin za a gaskata shi a girmama shi kuma ba za a bauta mashi koma bayan Allah ba ba za a daga shi ba sama da matsayin shi a bashi wata kimar da bata dace da shi ina fata mun gane kawai za a girmama shi a san mutunan kirke ne za a iya samu haka amma idan aka samu mutunan da yake dan bid'a ne ko matsayi ne ko boka ne sai aka ga yin wasu abubuwa na al'amuran na ban mamaki kaga wannan mutunan banza ne saboda hanyar da yake bi hanyar banza ce Allah ko ba zai karrama mutanen banza ba ina fata mun gane to irin masu da'awa ta mukashafat suna da yawa wanda galibinsu sufaye sun fi yawa a cikinsu na kuma galibi sufaye mukashafar da suke da awatta galibi irin mukashafa ce wadda yake ta shaidan ko ta zuciya wanda irin wannan mukashafa babu bambanci tsakanin musulmi ko kafiri za ka iya samun kafiri ma yana da irin wannan abubuwa kaga ba wani wanga bane ba kenan ma da cewa huwa min ahli al-fujur karshe ma irin masu da'awa gaibin ganin mukashafat zaka samu shi zaka same shi yana daga cikin ma'abuta fajirci fajiri ne mutumin banza ne la yahduru lil muslimina masjidan baya halartan masallaci tare da musulmi wala yura lillahi raki'an wala sajida ba za a taba ganin shi ba yana sujudi ko ruku'i ga Allah madaukakin sarki wala ya'rifu sunnata wala alkitab haka bai san sunna ba kuma bai san littafin Allah mai girma ba shine alqur'ani wala yahabul ba'tha baya jin tsoron tashin alqiyama wala alhisab haka baya jin tsoron hisabi da tashin alqiyama to irin waɗannan mutanen an same su a zamanin wannan babban malamin a zamanin shi an samu irin wannan mutanen ana girmama su ana bautar su koma bayan Allah da su da wanda yake wanda wanda yake matattu ne malati fa wajaba alayya an unkira ma awjaba Allah inkarahu ya zan cilas a gare ni in yi inkarin abinda Allah ya wajabta a yi inkarin sa in yi musu da fito na fito da duk abinda Allah ya yi musan shi ko yi inkarin shi babban abin da Allah ya yi musanshe inkarin shi shine yin shirka da shi subhanahu wataala Allah ya yi inkarin a yi shirka da shi ya yi inkarin a tara shi da wani daga cikin halittun shi subhanahu wataala ya ce wala akuna min alladhina yaktumuna ma awjaba Allah izharahu kuma ba zan kasance ba daga cikin mutanen da suke ɓoye abin da Allah ya wajabta a bayyana shi kenan zai faɗi gaskiya mafi girman abin da Allah ya wajabta a bayyana shi shine mi tauhidi ta Allah madaukakin sarki cikin duk abin da ya shafi Allah na bauta da duk wani abin da yake ya kebanci Allah subhanahu wataala malaci fa'alam ka sani annaha huna usulan hiya min qawa'idid din ومن أهم ما تجب, ما تجب معرفته على الموحدين ما التي فعلم كسن ميكرن تونا للتهم كومي شراري أن هاهنا أن هاهنا أصولا للي أولنا ورن أولنا للتافن أقوي وسو أصلي هي من قواعد الدين waɗannan asallan suna daga cikin gimshiƙan addini ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين yana daga cikin mafi muhimmancin abin da ya zama dole a san shi ga wanda suke ta Allah maɗaukakin sarki kenan wanga abubuwa suna da muhimmancin gaske wanda cilas ne ga duk mutumin da ke ta Allah ya san wannan al'amuran al-aslul awwal asli na farko daga cikin wannan usul kin مالتي أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن هو حق لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلال وعلم لا جهال ويقين لا شك فيه أصلين فرقه أرغي أنسني بساق ضرورة أتكين الدين idan aka ce al-ma'lumu min ad-dini bid-darura shine abinda babu bambanci wurin sanin shi tsakankanin malami da sauran mutane saboda shahara shi yanzu zina misali wane ne bai san haramcin ta ba akwai kaga ba bambanci tsakankanin mai ilimi da jahili wurin sanin cewa zina mije ce haram ce to wanga abun mama da yace an rige an sani yana daga cikin darura addini anna kulla ma fil qur'ani fa huwa haqqun cewa duk abin da ke cikin alqur'ani mai girma gaske ne tabbat ne la batil ba sharmi bane ba wa sidqun la kadhib duk abin da ke cikin alqur'ani mai girma gaskiya ne ba ƙarya bace ba wa hudan la dalala kuma duk abin da ke cikin alqur'ani mai girma shari'a ce ba bata bace wa ilmun la jahala kuma ilimi ne ba jahilci ba ne wa yaqinun la shakka fihi kuma yaqini ne wanda babu kwankwanto tattare da shi wannan shine alqur'ani mai girma duk abin da ke cikin shi tabbata ne ba bata bane duk abin da qur'ani ya kumsa gaske ne babu ƙarya ko dai a cikin shi sannan qur'ani gaba ɗayan su shari'a ne babu bata tattare da shi ilimi ne na musamman da ya kori shahilci sannan ya ƙini ne wanda babu kwankwanto game da shi ayoyi da dama suna nan da ke nuna cewa lalle alkur'ani gaske ne tabbat ne ya ƙini ne da babu shakku game da shi malace fa hadha al-aslu aslu la yatimmu islamu ahadin wala imanuhu illa bil iqrari bihi وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه wannan asalin asali ne wanda musulmcin mutum ba zai cika ba ko imanin shi ba zai cika ba sai ya tabbatar da hakan kuma wannan abu ne wanda an haɗa a kan shi gaba ɗaya babu saɓani game da haka ina fata mun gani bayan da za a yi musulmcin ka ya cika kana ƙudurin cewa akwai ƙarya a cikin alkur'ani bayan da za a yi ka kasance mai imani matukar kana kudurta cewa alkur'anin nan bata ne ba shirya sai ka yarda da cewa alkur'anin nan gaske ne ba ƙarya ba ce shirya ne ba bata ba ce gaskiya ce kuma yaƙini ne wanda babu ƙwanƙwanto game da shi sannan bayan alkur'ani mai girma ƙara da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisan manzon Allah duka wanda suka inganta dukansu gaskiya ne ba ƙarya ba ce ina fata mun gane tabbat ne su ma gaba ɗayansu ilimi ne ba jahilci ba ne ba su ma yaƙini ne da babu shakku game da su tanda alƙur'ani da sunna duka wahayi ne daga wa daga Allah madaukakin sarki tunda Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo Allah sallallahu baya firici bisa ga san zuciyar shi abinda kaji annabi ya faɗa to wahayi ne daga Allah madaukakin sarki wannan shine asali na farko kenan al-asl ath-thani asli na biyu أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العباد للي من ظنن الله da annabawan Allah tun daga na farkonsu zuwa na ƙarshensu an turo su ne domin su kira bayu zuwa ga tauhidi na bauta ku lura da kyau dukkanin manzanni da dukkanin annabawa muhimmar da Allah ya turo su da ita zuwa ga bayu zuwa ga halittun shi gaba daya ko zuwa ga mutane da aljanu su kira su zuwa ga tauhidi na ibada tauhidi na bauta fa kullu rasulin awwalu ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi qawluhu ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr dukkanin wani manzo farkon abin da zai kwankwashi kunnuwan mutanen shi da shi shine fada Allah madaukakin sarki ya qaum ya ku mutane na ubudullah ku bauta ma Allah ma lakum min ilahin ghairu ba ku da wani Allah abun bauta wanda ba Allah ba kinan kaga manzanni gaba ɗayan su annabawa gaba ɗayan su an turo su ne domin su kira mutane zuwa ga tauhidul uluhiyya ba wai su kira su bane zuwa ga tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya wani abu ne wanda Allah ya halicci mutane a kai ba su musan shi ba su inkarin shi ina fata mun gane abinda suke musu suke inkari shine tauhidul uluhiyya shi yasa aka turo manzanni da annabawa dan su kira al'ummomin su zuwa ga tauhidul uluhiyya tauhidin bauta abota mu Allah shi kadai Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah ani'budullaha wattaquhu ati'un ku bauta ma Allah ku ji tsoron Allah sannan ni ku mun biyayya kaga dukkan annabawa abinda suke ga mutane suke ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إن إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون haka Allah subhanahu wataala yake kawo ayoyi daban-daban a harshen manzanni suna kiran mutanensu zuwa ga bauta Allah shi kaɗai. Wazkur a ka'adin, iz an zara ƙaumahu, bil ahqafi wa qad khalat an-nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah. Kada ku bauta ma kowa sai Allah. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Babu dukkanin annabawa da manzanni an turo su ne don su kira mutane zuwa ga bautan Allah shi kaɗai ba wai su kira mutane ba don su sanar da su waye halicci sama waye halicci ƙasa wa ke ruwa wa ke kashe wa ke raya wannan abu ne fitiri haka Allah ya ɗabi'antar da halittu sun san haka sai wanda ya zan bara gurbi daga cikin mutane ina fata mun gane وهذا هو الذي تضمنه تضمنه قول لا إله إلا الله wannan shine abin da la ilaha illallah ta kumsa kore bauta ga duk wani wanda ba Allah ba da tabbatar da bauta ga Allah shi kadai malar ce fa'in na ma da'atin rusulu umamaha ila ƙauli hadhihi kalima wa atiqadi ma'anaha kuma ku sani manzanni sun kira al'ummominsu zuwa ga firci da wannan kalima sannan da ƙudiri ma'anatta kenan da suka kira mutanensu sai firici da wannan kalma su ce la ilaha illallah sannan bayan sun yi firici da ita su ƙudire ma'anarta a zuci la mujarradi qawliha bil lisan ba wai kawai su dinga faɗin ta kawai da halshe ba ba tare da ƙudurci abinda take ɗauke da na ma'ana ina fatan mun gane kenan su faɗe ta da baki sannan su ƙudurci abinda take nihi na ma'ana kar ya zamanto suna faɗatta da baki kawai kuma aikinsu yana warware ta don da dama daga cikin masu bauta kabarai yau haka ne suna la ilaha illallah suna ɗawafi ga kabarai suna la ilaha illallah suna kiran shi hukuma bayan Allah wani ma zai je ka'aba ɗakin Allah hajji ko umara yana ziyara ka ji yana ya rasulallah ya shehu ya shehu ya kasa kaga la ilaha illallah faɗatta yake amma bai san ma'anarta ba bale har ya kudirce ma'anarta ya aiki da ma'anarta ina fata mun gani kenan ba kawai faɗatta ba kudirce ta da ƙoƙarin yin aiki da abin da ta ƙumsa wannan ma'anarta shine huwa ifradullahi bil ilahiyya wal ibada ta Allah da allantaka da bauta wannafi lima yu'badu min dunihi wal bara'atu min da kore duk wani abin da ake bauta koma bayan Allah da barranta daga wannan abu shine ma'anar la ilaha illallah ka kudirce a zuciyarka babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah duk wani abin da aka bauta ma wanda ba Allah ba wannan abin bai cancanci bauta ba ka kafirce mishi ka barranta daga wannan abin da yake wuta ma kuma bayan Allah wa hadha al-aslu la miryata fi ma tadammanahu malaci to wannan aslin babu kwankwanto game da abin da ya kumsa wala shakka fihi kuma babu kwankwanto game da shi wa fi annahu la yatimmu imanu ahadin hatta ya'lamahu wa yuhaqqiqahu kuma imanin mutum ba zai cika ba har sai ya san shi sannan kuma ya tabbatar da shi ka san la ilaha illallah ka kudurce ma'anarta sannan ka yi aiki da abin da ta kumsa al'asul thalif asali na uku annat tauhida qismani tauhidi ya kasu kashi biyu القسم الأول kashi na farko tauhidin rububiyya ta Allah ta ɓangaren rububiyya wal khaliqiyya wal raziqiyya wa nahwiha ta Allah ta fuska halitta da arzita halittu da abin da ke kama da haka ma'anahu ma'anar shi shine annallaha wahdahu huwa al-khaliqu lil alam Allah shi kadai shine mahaliccin halittu gaba daya idan aka ce al'alam dukkan abin da ba Allah ba halittu kenan gaba daya Allah shine mahaliccin halittu gaba daya wa huwa rabbu lahu kuma shine ubangijin su war raziqu lahu kuma shike arzita su wa hadha la yunkiruhu al mushrikun malaci wannan tauhidin ha mushrikai ba sa musan shi ba sa inkare shi sun yarda da shi ولا يجعلون لله ولا يجعلون لله فيه شريكا kuma ba sa sama Allah abokin tarayya a cikin wannan bangaren na tauhidi bal hum muqirruna bihi kama sayati fil asl ar-rabi malaci kafare sun yarda da shi sun tabbatar da wannan tauhidin kama yadda zai zo a cikin asli na hudu kenan kaga bangare na farko na tauhidi tauhidur rububiyya yarda da Allah ta fuska ayyukan da yake yi wani abu ne wanda mushrikai ma ba sa musan shi ba sa inkarin shi sun yarda da haka ba sa musan cewa Allah shi ne mahalicci ba sa inkarin cewa Allah shi ke kashewa shi ke raya kuma akan hakan ba su tara Allah ba da gumakan da suke bauta ma idan ka tambaye su shin gumkinku da kuke bauta kuma bayan Allah shi ya halice ku za su yi maka a'a shi ke arzata ku a'a shi ke kashewa shi ke rayawa a'a to me yasa kuke bauta mishi kuma bayan Allah sai su ce mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ai ba bautan da muke musu ba wai dan suna kashewa suna raya bane su suka yi halitta suke arzikawa a'a muna kama kafa da su ne dan su kusatar da mu a wurin Allah yau duk masu bautar kabarai da waliyai da shehunni shine hujjarsu an ce suna bautar waliyai suna roƙon su koma bayan Allah suna tawafi da kabarbaran waliyai sun ce a ba bautar su muke ba kama kafa ne muke yi da su sai isar da mu a wurin Allah su cece mu gobe kiyama kaga maganar su da kafaran farko tana da bambanci ba ta da bambanci su ma kafaran farko ta suka yi abin da ya sako game da yin hakan ba wai dan su suka halice mu ba a dan su kusatan da mu a wurin Allah madaukakin sarki yana kaga ba sa sa ma Allah kishiya cikin wanga bangaren na tauhidi wal qism thani bangare na biyu na tauhidi tauhidul ibada shine tauhidi na bauta ومعناه معنى الشيشين إجمالا إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات كأي تألا شي كأي ددكا النوئي نبوتا عند نوئي نبوتا سنة ديوة أقوي بوتد مزونة تزوجيان كما تصوران الله توكلي ga Allah da inaba zuwa ga Allah komawa zuwa ga Allah da ƙauna da su na Allah maɗaukakin sarki kaga wannan nau'ika na bauta suna da alaƙa da menene da zuciya sannan akwai nau'ikan bautar da suke da alaƙa da halshe furta su ake yi kamar su karatun alkur'ani mai girma su zikiri foro da kyakkyawa hani da mummuna duka za su shiga ƙarƙashin ibadu da akan yi amfani da harshe wurin zartar da su sannan akwai ibadun da aka yi amfani da gangan shiki wurin aiwatar da su kamar sallah azumi hajji jihadi da sauran ibadu wanda sai ka yi amfani da jikinka wurin gangan jikinka wurin aiwatar da irin wannan ibadu ko kuma ibadar da ake sarrafa dukiya a cikinta ba da zakka da abin da ke kama da na sadaka da kyautatawa to dukkanin nau'ika na bauta kakaf ba a yi makowa su sai Allah wannan shine tauhidul uluhiyya ta Allah ta fuska ayyukan mu bayu mi sallah dan shi mi azumi dan shi mi zakka dan shi mi ziyara sada zumunta da abin da ke kama da wannan nau'ikan ibada dan shi kaga bautar Allah ce ta fuskan mi ayyukan mu mu halittu mu bayu wannan shine tauhidul ibada tauhidul uluhiyya ko tauhidul qasd ina fatan mun gane sabanin wancan tauhidi na farko yarda da Allah da imani da shi ta fuska ayyukan da yake yi wanda bai da abokin tarayya cikin wancan ayyukan da yake kamar yadda a tauhidul uluhiyya ma baya da abokin tarayya wurin zartar da mushi bauta shi kadai ya halicce ku shi kadai ke arzuta ku shi kadai ya raya ku shi ya samar da ku yayin da da babu ku to don haka shi kadai ya cancanci bauta shi yasa so da dama cikin ayoyin alkur'ani Allah zai tattauna da mutane ne sai ya jero musu wasu ayyukan da ya kadaita da yin su karshe sai ya ce kuma ku kadaita shi da bauta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يا ku mutane ku bauta ma Allah kamar mutane sun ce me yasa ya Allah zan bauta ka saboda halitta ku da yi ya samar da ku wanda da babu ku kuma shi ya samar da wanda suka gabace ku a tarihi Allahn nan da ke sabkar muku ruwa daga sama Ubangijin nan da ya halicci ƙasa don ku yi taƙi a kanta ku yi gine-gine ku tono arziki daban-daban a ƙarƙashinta Ubangijin da ke sabkar muku ruwa daga sama Ubangijin da ke fitan muku da tsirrai sai Allah ya ce to kada ku sanya mishi kishiyoyi alhalin kun san shi kadai ke wannan ayyuka yadda ya kadaitar wannan ayyuka haka ya kadaita da bauta ba za a bauta mu wani koma bayan shi ina fata mun gani malai ce kenan kadaita Allah shi kadai da dukkan nau'ikan bauta al'ati bayanuha wanda bayananta zai zo nan gaba malaci fa hadha huwa alladhi ja'alu lillahi fihi shuraka wannan nau'in na tauhidi shine mushrikai suka sanya ma Allah kishiyoyi a ciki wa lafdhu sharik yush'iru bil iqrar billahi ta'ala kuma lafazi na shariki abokin tarayya yana sanar da kai ko yana jiyar da kai da cewa sun yarda da Allah ina fatan mun gane ba duk wanda ya ki bauta ma Allah ba ya kasance bai yarda da Allah ba mushrikai sun yarda da Allah tare da haka suka ki bauta mishi ko kuma suka bauta mishi suka hada shi da abokin tarayya wurin bauta shine shirka da kaji an ce shirka to an yi mi kenan an yi hadi an yi tarayya an hada Allah da wani daga cikin halittun shi shine ma da yace lafazin sharik aboki yana nuna mi sun yarda da Allah amma sun mushi abokin tarayya ina fatan mun gane wanda ayyukan mushrikan farko yana nuna sun yarda da Allah ko cikin talbiyar su da annabi esko suna yi suna talbiya ta aikin haji in sun je aikin haji ko umara labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak kaga da farko lahiya lau labbaik allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik sai su ce illa sharikan huwa laka sai dai abokin tarayyar da dama naka ne abin da ya mallakan ma naka ne to dan me za ku hada shi da shi kenan shi yasa in suka ce labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik sai annabi ya ce sun yi tauhidi da sun dakata daga nan amma faɗar su illa sharikan huwa lak kaga nan ne suka yi ma Allah shirka Allah shi kaɗai ne baya da abokin tarayya mushrikai da suna sallah ko suna aiki da dama daga cikin ayyukan alkhairi kenan kaga sun yarda da Allah menene matsalar su kishiya suka ma Allah su ma mutanen yanzu mushrikan yanzu sun yarda da Allah suna son shi ma sun yarda da manzo Allah suna son shi sai dai sun yi ma Allah kishiya cikin bauta su roki Allah su roki shehu ina fata mun gane kenan sun daidaita wa Allah da bayan shi wannan shine ainihin shirka ina fata mun gane dan wasu zaka tsace dan mi za ku rkace mana mushrikai tare da alhalin cewa mun bauta ma Allah mun yarda da Allah Allah kadai muke bauta mu ce eh kuna bauta ma Allah kuma kuna san shi matsalar ku guda da kuka daidaita shi da halittun shi kuka dauki aikin Allah kuka ba bayan shi yadda kuke roƙon Allah biyan bukatun ku irin bukatun da babu wanda ya biyan su sai Allah haka kuke roƙon shehunan ku da wanda kuke kudirin cewa waliye ne kuna roƙon su irin ababen da ba a roƙon kowa sai Allah nan ne aka samu matsala nan ne kuka kasance mushrikai ina fatan mun gane mushrikan farko irin su Abu Jahl su Abu Lahab da duk wasu mushrikai da kuka sani na farko sun san menene ma'anar la ilaha illallah shi yasa suka kisa fada saboda la ilaha illallah babu wani abun bauta kakaf illallah sai wa kenan da ka yarda da ita ba gumki ba shehu ba wali ba wani komai sai wa siyasta suka kiya suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu za a sanya allolin nan gaba da yayi watsi da su a mai da Allah daya kaga san fahimci ashe la ilaha illallah Allah zai kasance nawa ɗaya shi kaɗai abin bauta shi yasa suka kiya amma mutanenmu ne yanzu sun yarda da Allah amma suna mashi kishiya wanda ke nuna kafaran farko sun yi mutanenmu yanzu fahimtar ma'anar la ilaha illallah tunda su sun ki faɗa sun san idan suka faɗa za su bauta ma Allah ne su kuma namu yanzu suna maimaita ta suna faɗa suna warware ta saboda ba san ma'anar ta ba Allah tabbatar da mu akan tauhidi mala yace farrusulu alaihim salatu wassalam bu'ithu li taqrir al-awwal wa du'a al-mushrikina ila al-thani manzanni tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su an turo su ne domin su tabbatar da mutane ko ku su tabbatar da na farkon na farkon shine tauhidin rububiyya su tabbatar da shi kamar yadda mutane suka yarda da shi wa du'a'ul mushrikeena ila thani da kiran mushrikai zuwa ga nabin nabin wani ne tauhidul uluhiyya ina fatan mun gane kaga malam ya kasa tauhidi ne kashi biyu توحيد الربوبية والخالقية والرازقية سنة توحيد العبادة سورة التوحيد أداة كافن أصامو ما سمت على تكين الأسماء والصفات ما لم يسن كسشين كشي بيو نفرق توحيد المعرفة والإثبات توحيدي نسني دتبتروا شين ولا توحيدي كنا tauhidul rububiyya wanda yana shiga kalkashin shi tauhidul asma'i was sifat na biyu sai su ce tauhidul tauhidul qasdi wat talab wanda shine tauhidul uluhiyya kenan ina fata mun gane ana tafiya ne da aka samu masu tawili cikin sunayen Allah da sifofin shi sai malamai suka kasa tauhidi kashi uku sai su ce tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat saboda za ka nura tauhidi mahanga biyu gare shi tauhidul ma'arifati wal isbat tauhidi ne na ilimi da sani ka san Allah kasancewa shi shi kadai ka san Allah kasancewa shi ne mahalicci shi yake arzatawa shi yake rayawa shi yake kashewa shi yasa Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat ko ko Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin aya ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن كما متنبيه لماذا سألت لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما Allah shine wanda ya halarci sammai bakwai da ƙasai guda bakwai kwatankwacin sammai bakwai shi ke sabkar da al'amari tsakankaninsu sai Allah ce don ku sani don ku yi mi ku sani ku yi ilimi lalle Allah mai iko ne akan komai kuma ilimin Allah ya kewaye komai da komai kaga kenan janibi na farko tauhidi na ilimi da sani shine tauhidul rububiyya da tauhidul asma'i was sifat bangare na biyu shine tauhidi na aiki ka tashi ka bauta ma Allah shi kadai ka keɓance shi da bauta karka mishi kishiya ko abokin tarayya cikin bauta shi yasa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله كبوتا ما ألا شي كده صلى دنشي زكا دنشي دن نيمان كسانشي دن نيمان يردشي أزمي هكذا صورا دكا نوئي كان بوتا ina fata mun gane shi kadai ake yi ma subhanahu wataala kenan annabawa da manzi da manzanni da suka zo sai suke tabbatar da mutane akan wannan na farkon shine tauhidin rububiyya wanda dama sun yarda da shi ina fata mun gane sannan suna kiran mushrikai zuwa ga tauhidi na biyu shine tauhidul uluhiyya tauhidin bauta مثل قولهم في خطاب المشركين kwatankwacin maganar da manzanni da annabawa suke yi yayin da suke tattaunawa da mushrikai sai su ce da su a fillahi shakkun fatiris samawati wal ard shin dama akwai shakku cikin samo Allah mahaliccin sammai da kasai ai kun san da cewa babu shakku game da haka Allah nan shine mahaliccin sammai Allah nan shine mahaliccin kasai idan ko kun yarda a tauhidin rububiyya ba ku musu ba ku inkari cewa Allah shine kadai ya halicci samai da kasai to shi ya kamata ku fata ma ina fata mun gane kenan kaga wanga tauhidin tabbatar da shi ne ake ba wai kiran su ake zuwa gare zuwa gare shi ba sabon kira dama sun yarda da wannan kin ina fata mun gane hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum minas sama'i wal ard shin dama akwai wani mahalicin da ke arzuta ku daga sama zuwa ƙasa kaga wannan tambaya ce ta tabbatarwa ba tambaya ta neman a fahimtar da suwa ina fatan kun gane ai kun riga kun san da cewa babu wani mahalicci da ke arzuta ku daga sama zuwa ƙasa idan ku kun san da haka to bai kamata ku mishi kishiya wurin bauta shi kadai ya kamata ku bauta la ilaha illahu babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai Allah nan madaukakin sarki wanda ya halicci samai da kasai wa nahayihim an shirki an shirki ibada da kuma annabawa da manzanni su hana mushrikai da yin shirka cikin bauta da Allah walidhalika qala Allah ta'ala saboda haka ne ma Allah madaukakin sarki ke cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut hakikan mun tura ɗan saƙo a cikin kowace al'umma mun tura manzo a cikinsu mai manzan nan ke cewa idan ya zo wurin mutanen shi a ne ibudullah ku bauta ma Allah ba wai yana zuwa bane ce ku san Allah shi ne mahalicci ku san shi ke kashewa ku san shi a'a wannan sun riga sun san shi ba sa musan shi ba sa inkarin shi me yake kiran su zuwa gare shi shine ku bauta ma Allah kar ku mishi kishiya wurin bauta an ibudullah wajtanibu at-taghut kuni sanci dagut ay qa'ilina li umamihim annabawa za su ce mun al'ummarsu da al'ummomin su anibudullah ku bota mu Allah shi kadai kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam farkon abin da ya fara kiran mutanen su zuwa gare shi menene la ilaha illallah shekara nawa garin makka sha uku ba batun sallah ba azumi ba komai mai ake so mutane su tabbatar la ilaha illallah shekara goma sha uku yake kira mutanen shi kulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta kenan kaga farkon abin da manzanni suke kiran mutanensu zuwa gare shi shine abota ma Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala. Mala ce fa'afa da bi ƙaunihi fi kulli ummatin, an na jami'al umam, lam tursal ilaihim rusul, wa tub'af illa li talabi tauhidil ibada. Faɗa Allah da ce cikin dukkanin kowace al'umma mun tura manzo, zai fa'idantar da cewa lalle gaba ɗayan al'ummomi. ba a turo musu manzanni zuwa gare su ba sai dan su kira su zuwa ga tauhidin bauta Allah shi kadai ba wai tauhidin rububiyya ba la litta'rifi bi anna Allah huwa al-khaliq ba wai an turo ba annaba da manzanni dan su sanar da mutane cewa Allah shine mahalicci lil alam na hadattu gaba daya wa annahu rabbus samawati wal ard ba wai dan an turo su bane su ce mutane ubangijin Allah shine mahaliccin sammai da kasai shine ubangijin sammai da kasai fa innahum muqirruna bi hada saboda mushrikai sun tabbatar da wannan bangaren na tauhidi ina fata mun gane bi ma'ana a dunkule abin da yake so ya ce muku dukkan manzanni da dukkanin annabawan Allah da ya turo a al'ummomi a doron ƙasa sun kira mutane ne zuwa ga tauhidi na uluhiyya ba tauhidin rububiyya ina fata kun gani saboda tauhidin uluhiyya anan ne aka samu matsala tsakankanin annabawa da manzanni da al'ummominsu amma ba a samu matsala da su ba a cikin tauhidin rububiyya saboda kafarai duk sun yarda Allah shine mahalicci wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard me za su ce Allah man nazzala minas sama'i ma Allah wa man yudabbiru al-amr Allah haka za su ce me matsalar su wurin bauta ne sai su daidaita Allah da wani daga cikin halittun shi shi yasa annabawa da manzanni sun zo ne dan kiran mutane zuwa ga tauhidul uluhiyya ba tauhidur rububiyya ina fata mun gane ana nuna mun lokaci yayi kenan dan zamu dakata abinda muka faɗa daidai Allah sami tare yanda dan shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullah